الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل الأقرة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ووجدت الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan sallamar musulunci muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allahu tabaraka wa ta'ala bisa rana da lokaci ko dama da lokaci da ya bamu a wannan rana ta juma'a 27 ga watan jimada ula wata na biyar a kalandar musulunci hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama daga maka zuwa madina 1446 daidai da a 29 ga watan 11 miladiyar isa dan maryam 2024 ubangiji allah kai mana jagora muna karatu cikin littafin sharhu sunna na malan albarbahariyu darasin da ya gabata mun tsaya ne inda malan yake sharhi akan maganar mai littafin da yake cewa fanzur himakallah kulla man sami ita kalamahu min ahali zamanika khasatan fala ta'ajal wato yake ce ka duba Allah ya maka rahama duk wanda ka ji maganganunsa musamman na zamanin da kai kake ciki shi to kar ka yi gaggawar karɓar maganar sai ka duba to za mu tashi ka cewa falfikin fihi ismatun minal fitina shi fikihu wato fahimtar addini kariya ce daga fitina fahimtar addini kariya ce daga fitina mun san me fitina bidi'a shirka to idan kai mai fahimta ne a addini to ka samu katanga daga fitina wal fiqhu huwa al fahmu ma'anar fiqhu shine fahimta kar yakunu al insanu kathil hibzi zaka samu mutum mai yawan hadda lakin laysa indahu fahmun amma bai fahimta malami ne ya tara karatu amma bai da fahimta fayakunu huwa wal'amiyu sawa to wannan sai ya zama da shi da jahilci ɗaya suke wato da shi da jahili ɗaya suke wato mai tarin karatun da ba shi da fahimta da shi da mutumin da yake ba malami ba ne bai san komai ba jahili ne to ɗaya suke ba bambanci bal rubama ya kori la'amiyu a hasana minhu to tayo ma shi jahilin ya fi kyautatawa li'annahu ya tawakkafu don shi jahili yana tsayawa ne akan abin da ya ji ba kan abin da ya fahimta ba kun fahimce ni jahili bai da fahimta shi abin da ya ji kawai ke tsayawa kai ko da ba mai kyau ba ne inda ya ji to zai tsaya a kai wani shi ne jahili amma shi malami marar fahimta shi ne mai tsayawa kan ra'ayinsa ko da ra'ayin ya dace ko da bai dace ba sai ya tsaya a kai to kaga da shi da wanta mai bambanci wanta ɗin ya fi shi tun shi da abin da ya ji ne ya tsaya a kai ta yiwu idan ya ji abin da ya fi wannan zai iya bari ya kwama wancan nan wa ya arifu jahalahu kuma shi jahili ya san shi jahili ne ya san shi ba malami ba ne wa haza la ya arifu annahu jahilun amma shi wannan yana ganin shi malami ne bai san shi jahili ba ne laisatul mas'alatu kasratun hibisin matsalar ba wata yawan hadda ba ce au kasratul kalabi ko ta yawan magana ba ce ba nan ne matsalar ba wal matsala mas'alatu fiqhi matsala ce kawai ta fahimta wali haza kala sallallahu alaihi wasallam da haka ne manzo Allah yace sallallahu alaihi wasallama ruba muballagin aw'a min sami'in da yawa wanda aka ciro maganar aka gaya masa sai ya fi kiyayewa akan wanda ya dauko maganar ya kawo an bayyana magana tayi yanzu ni da yake karanta muku nake gaya muku sai ku fi ni kiyaye maganar an gane wanda aka isar wa saƙon sai ya rike fiye da wanda ya kawo masa saƙon faƙada ya hafazul insanu shi mutum zai iya haddacewa wayan ƙulu wayarwi ya iya cirowa ya kuma rubuto lakin ya kunu huna kamar hu a faƙahu minhu amma ana iya samun kuma wanda ya fi shi fahimta rubba hamil fiqhi da yawa wanda yake ɗauke da fiqhu wa huwa ghairu faqihin shi kuma ba mai fahimta bane ya ɗauko kayan fiqhu amma shi kuma bai fahimta ba misali ɗauko akhbari Malam Sulemanu lokacin katon akhbaru da ya zo fasara ma wasu kuriyatu mai fasara maka wasu kuriyatu wasu kuriya ha da kafin wasu kuriyatu da mai fasara ma to kaga ba su hiri ba ne ko wasu kuriyatu ko a ce da maye to ba da maye ba ne na da maye ake cewa ko to kuma izgili ce da izgili to kaga shi yanzu ya karantar da kai da maye kaga shi kai da kai fikihun amma ga shi bai da fahimta an gane ma'amanar kuwa huwa hamilu wa naqilun shi mai ɗaukowa ne kuma mai cirowa ne lakin na holesa bi faƙihin amma shi ba mai fahimta ba ne falfikihu hibatu min Allah shi fikihu wato fahimta kyauta ce daga Allah yutihi Allahu man yasha yutihi Allahu man yasha Allah yana ba da ita ne ga wanda yake so min ibadihi daga bayinsa lakin sai dai idastagallaha idan ka rike ta wannan maha kare ne ta karayar da ita in tafi a biha sai ka amfana da ita wa in ahamalaha in kuma kai sakaci da ita ba'at sai ta lalace ƙauluhu fadin malamin littafin falata ajalanna kada ka yi gaggawa wala ta da hulanna fi shay'in minhu kar ka shiga wani abu daga ciki daga gare shi hatta ta sa'ala har sai ka yi tambaya watan zura ka duba hal takallama fihi ahadun min ashabin nabi wannan magana da ya gaya ma daga cikin sahabban annabi sun yi magana da ita radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kamar yadda ya gaya ma a baya idan ya ce kar ka saurari maganar sahabi to yana so ne wannan can ɗin da ya haɗa ka da manzan Allah ya tsinka shi ai mu tsakaninmu da manzo Allah mun ga manzo Allah ne ba mu gan shi ba wancan ne ya haɗa mu da shi sahabbai to idan aka ce to kar ka ɗauki fahimtarsu to tawa za ka ɗauka ɗauki ɗan ƙara ƙato ya ce hadisi ƙarya ne alƙur'ani kawai a a karka wahala jawo aya zancen salloli ma a je masa ka tambaye shi a wanne wata ake aikin hajji an gane a wanne wata ake aikin hajji ya karanta ma alƙur'ani akwai ƙur'ani mai ce ga watan da ake aikin hajji ba ya da ce alhajju a shuhurun ma'alumat ayyukan hajji wasu watanni ne sanannu to ya gaya ma sunan watannin ƙur'ani ya zo da shi? bai zo da shi ba a ina muka san su daga bakin sahabbai su da suka jiyo a gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka gaya mana daka su sahabbai almajiran manzan Allah ne ashe ɗalibin malami ba zai iya kai sakon malami ba sai a ce ƙarya yake yi kuma alhali wannan ɗalibin amintacce ne bai da ha'inci ba mai ha'inci ba ne Allah ya ƙara musu yadda sun yi da Allah kuma Allah ya rida su kaga sun tara karatun alarammomi ne amma ba su da fahimta kuma ƙorani Allah ya ce ya rida su amma an ce kar a yi da maganganunsu su makareta ne idan ka ce sahabban manzan Allah makareta ne wa kake zo ka kareta manzan Allah ya zo ka kareta sallallahu alaihi wasallama Allah sawaka hadhihi wasiyatun azima wannan wata wasiya ce mai girma idza a'jabaka kalamun idan wata magana ta baka sha'awa ta wani malami ta burge ka makaranci ne ya iya magana min ahadin fiddini wani malami yayi ma magana a cikin addini ta burge ka amma kalamu ladhi fi umur dunya falesa mawdu'ul bahasi in akan magana ne na duniya ba anan muke magana ba ba bincin ba ne yake ba magana akan duniya yadda zaka kera mota yadda zaka kera waya yadda zaka sa riga yadda zaka yi kaza yadda wannan ba shine damuwar mu ba muna magana ne akan me lakin idza a'jabaka kalamun fid dini idan magana ta baka sha'awa amma a cikin addini fala ta ajal karkai gaggawa hata tanzura fihi har sai kai saurare kai dubi a cikin sa hal huwa muassasun ala haqqin shin wannan maganar an dora ta akan daidai akan gaskiya au adillatin ko an dora ta akan wata hujja am huwa min ra'si min al-fikri ko kuma kawai maganar kundin kaci tunani ne kawai ya kawo ta an ce ina hujjar maulidi ayi Allah ya ce wabi hudulihi menene wabi zalika yawa don wannan su yi farin ciki da aka yi abin da ake yi mai maulidi wannan hujja ce amma sannin sunatan ma'ai shi ne suka dora shi akan wannan mizanin fahaza gusa'un ka gusa'i saili wannan kumfa ce kamar kumfan igiyar ruwa ka sai idan ruwa zo da yawa gunda ruwan yake fadawa za a kumfa tana taruwa a gurin in an jima sai ka neme ta ka rasa da aka wannan kumfa ce kamar kumfar kogi uturku ka rabu da shi amma in kana mu'assasan mu'assalan amma idan maganar tana da tushe sannan tana da asali ala kitabi wa sunna akan qur'ani da hadisi fa hadha haqqun wannan gaskiya ce fala ta'jal fi akhadh al-kalami kar kai gaggawar karbar wata magana ala iwahinihi an gane akan sakaci da ita hatta law a'jabaka fasahatuhu wa balagatuhu wa quwwatuhu har ma a ce ya baka sha'awa wajen fasaharsa da balagarsa da ƙarfinsa waje zalatahu la ta'ajal fihi hatta tanzur kada kai gaggawar karɓar wannan magana sai ka duba wa ta'riduhu 'ala al-kitabi wa sunna ka budurto da shi ga Qur'ani da hadisi wa tanzura man qalahu ka duba wa ya faɗa hal huwa faqihun am laysa bi faqihin shin wanda ya faɗa din mai fahimtar addini ne ko ba mai fahimtar addini bane hatta tas'ala ahl ilmi anhu har sai ka je ka yi tambaya ga masu ilimi a kansa wa tanzura hal qalahu ahad min salaf ka duba shin daga cikin malaman farko na kware akwai wanda ya faɗa aw lam yaquluhu ko ba su faɗe shi ba wa hadha ma haddartu minhu marratin wannan shi nake jan hankali nake jan kunne so da yawa aqulu nake cewa la tuhaddisu ijtihadat wa ara'u wa aqwal wa ibaratun kada ku kirkiro ijtihadi da ra'ayoyi da wasu maganganu da ibarori lam tusbiqu ilaiha wadda ba a riga ku akanta ba wadda wasu ba su faɗa ba yanzu addini duk iliminka duk yawan iliminka tunda ba wahayi ake yi maka ba in magana ka faɗa wani ya faɗe ta in aiki ne wani ya aikata da aka babu wata magana sabuwa ko baƙuwa a addini a ce babu a faɗi ta ba jama ko akwai ta da aka babu wata magana a addini wadda wani bai faɗa ba duk abin da ka faɗa addini kwaikwayon wani kai wani ya faɗi ta dama na wani ka ɗauka ta bi da aka duka mu mabiya ne khuzul kuduwata minar salafi da aka in za ku yi kwaikwayo ku yi kwaikwayo da magabata ku riƙi kwaikwayon magabata wa min kalamin salafi idan za ku karɓi magana ku karɓi maganar magabata lau a ta yi ta bishai'in lamtu su bak ilaihi da za a zo maka da wani abu wanda ba wanda ya riga ka da wannan abun fa'in na ya kunu shizuzan to zai zama shazi ne kwantirari ne wa khataruhu da haka hatsarinsa aktsaru min naf'ihi yafi amfanin sa yawa fa kalamu sahaba huwa al-mizan da haka maganganun sahabbai shine ma'auni duk wata magana mizanin ta addini maganganun sahabbai li'annahum talamizur rasul dan su almajiran manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama an saukar da wahayi a gaban su annabi ya gaya musu ya ma kira su ya ce ku zo ku rubuta Allah ya ce kaza yun zaru ƙaulihim fil aya don haka ana lura da maganganunsu akan wata aya bi ma za fassaru ha da mai sahabbai suka fassara wannan ayar idan ƙur'ani ne to da mai sahabbai suka fassara ta da haka idan sahabi ya fassara wanda ban ya fassara fassarwa za a ɗauka ta sahabi almajiran manzala sallallahu alaihi wasallama wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi bi ma za sharahuhu da me suka yi sharhinsa ta akudu min kalamihim wa tafsirihim da haka za ka karbi maganganun sahabbai ka karbi tafsiransu li'annahum aqrabu ila al-haqqi dan sun fi kusanci zuwa ga gaskiya mimman ja a badahum akan wanda ya zo a bayansu kai da ka zo a bayansu ba ka yi kusanci da gaskiya kamar su ba sun yi yaƙi tare da annabi sun yi sallah a bayan annabi annabi ya musu hukunci duk abin da suka mallaka a duniya rai lafiya dukiya iyali duk sun sallamar saboda annabi sallallahu alaihi wasallama shi kawai suke so shi suke bukata suka taimake shi lokacin da yake bukata taimakon suka taimake shi addinin ya yada a duniya kai kana nan kana kwance kana baccinka duniya ce kawai ta dame ka amma sai ka rinka zargin su ina ma ka haifi mutum ubansa ma an haife shi ne kakansa ma ba haife shi ba kakan zama ba a haife shi ba sun hana idan su bacci ba sa ci ba sa sha da dabino suke rayuwa su sha ruwa su kwana a ƙarƙashin dutse su kwana a ƙarƙashin biya hankalinsu yana tashi idan hankalin manzan Allah ya tashi hankalinsu yana kwanciyar hankalin manzan Allah yana kwance kai ko dungure ma goshi ba taɓa yi ba na addini ka ce wa waɗancan kuma za ka zarga ayin akwai mahaukaci to wani shi ne lamba wani Allah sawaka li'annahum talamizur rasul dan su sahabbai almajiran manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallama wa sami'u ta'wila wa tafsiri min rasul sahabbai sun ji tawili sun ji fassarar qur'ani daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wa talaquhu minhu sannan suka jiyo shi suka ciro shi daga wajen manzan Allah fa hum aqrabun nas ila alhaqi da haka su suka fi mutane dangantaka da gaskiya wala ibarata bi kawul man ya kulu kar ba a lura da maganar wanda ya ce inna sahabata la ibarata bihim wai sahabai ba a lura da su to shine ba a lura da shi ba sahabai ba hum rijalun wai suna cewa ai sahabban ma mutane ne walahum afkaruhum da haka su je su rike tunaninsu wani hannu rijalun mu ma mutane ne irinsu wala na afkaruna mu ma muna da tunaninmu wa zamanu ta gayyara ai zamanin ya canza wannan ƙarya ce sai din ba addinin musulunci ba ne in a wani abu ne daban shi kinan kuje amma idan addini ne addini duk yadda zamani ya canza addini ba ya canzawa faddinu baƙin ila an taquma sa'a shi addinin musulunci yana nan daram har alkiyama ta tashi la ya taghayyaru bi taghayyir zamani addini baya canzawa dan zamani ya canza wa huwa shamilul li zaman addinin ne ma ya tattaro zamanin wal makan sannan addini yana ko ina mutane ne suke da al'ada iri daban-daban amma al'adar addini iri ɗaya ce don Allah ko ka taɓa zuwa wani gari ka ji an ce sallar magarba raka a shida ake yi ka taɓa jin garin in suka yi raka a shida sallar magarba ba sallar magarba suka yi ba na'am malam ya ce wa innamal ladhi yataghayyaru al-ijtihadu al-bashariyya abin da kawai yake canzawa shine ijtiharin dan adam tunanin dan adam yana canzawa amma ba na addini ba allati tukhti wa tusibu tunanin dan adam yana kuskure yana dacewa amma dinu nafsuhu fala taghayyur amma addini a gudan kansa baya canzawa li'annahu salihun li kulli zamanin don shi addini yayi daidai da kowane lokaci wali kulli makanin kuma ya yi daidai da kowane wuri li'annahu tanzilu min hakimin hamidin don shi addini saukakke daga Allah mai hikima abin godewa wali haza don haka ne yusufuna wa yaquluna alaikum bil kitabi wa sunna yusuna wa yaquluna dan haka suke wasici su sabai suke wasici suke cewa alaikum bil kitabi wa sunna bi fahimi salafi salihi malamai suke cewa ku rike alkur'ani da hadisi tare da fahimtar magabata la tuhudisu kar ku yadda ku kirkiro wani ba addini fahama min indika aw min indil mutaakhirina daga wajenka ko daga wajen malaman ƙarshe qauluhu malam yace malami littafin yake magana yake cewa aw ahlu min ulama ko ɗaya daga cikin malamai ai qalahu ahadu min ulama al mu'tabirina ko kuma wani malami daga cikin malaman da ake lura da su ya faɗa min la'imma allazina yasiruna ala manhaji sahabat rasulullah na daga jagorori waɗanda suke tafiya akan tsarin sahabbai wani malami da yake tafiya akan tsarin sahabbai wannan magana da kaji wani malamin ya faɗa to a shi ma ya faɗi irinta an bai jabu li'annahum hum ruwatu an sahaba dan su sun ruwaito daga wajen sahabbai wa sahaba hum ruwatu an rasulillah su kuma sahabbai sun ruwaito daga wajen manzala sallallahu alaihi wasallam qauluhu fadinsa fa idza asabta fihi atharan minhum fatamassaka bihi in har kaji maganar ta dace tana da tasiri daga bakin manzon Allah daga bakin sahabbai daga bakin salafus salih to kai riko da shi idza wajadtahu mawafiqan liqawlihim in har ka samu tayi muwafaka da maganar su fatabassaka bihi kai riko da shi qawluhu da yace wala tujawizu shay'in karka ketare shi saboda wani abu wala tujawiz qawla salafi karka yadda ka bar maganar salafawa karka yadda ka ketare maganar salaf li ra'ayi fulanin wa fulani saboda ra'ayin wani da wani don wancan malaminka ne ya faɗi magana sabanin ta salaf ka kama maganarsa za ku je ku zargi juna a gaban Allah kowa neman ja'a ba'dahum daga cin wanda suka zo a bayan salaf din a maganar salaf ake karba qauluhu da yake wala takhtar alaihi shay'an fatasquta fin nari kar ka zabu wani abu akan maganganun su kaban nasu to za ku ka hada wuta wala takhtar ala ma jaa an salafi shay'an mimma jaa bil mutaakharuna kada ka yadda ka ƙetare wani abu daga abin da salaf suka zo da shi ka kama abin da malaman ƙarshe suka zo da shi fata su kuta finari in kai haka za ka fada a wuta li'annaka khalafta tariqal janna dan ka kauce wa hanyar aljanna ka saba mata wa tariqul janna huwa ma alaihi hanyar aljanna kuwa shine waɗanda ke kansa allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'a was-salihina ita ce hanyar aljanna waɗanda Allah ya musu ni'ima na daga annabawa da siddiqai da shahidai da mutanen ƙwarai wa hasuna ulaika rafiqa wannan abutar ta yi kyau wannan gwamin yayi kyau haza huwa tariqul janna wannan ita ce hanyar aljanna wama khalafahu kuma duk abin da ya saba masa fa huwa tariqun nar hanyar wuta ne wallahu jalla wa ala yaqul wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu Allah mai girma da ɗaukaka yake cewa lalle wannan ce hanya ta madaidaiciya tsayayya ku bita wala tattabi'u subula kada ku bi ƙananan hanyoyi fatafarraka bikum an sabilihi in kuka bi su to za su raba ku kuma daga hanyar Allah sabilillahi wahida hanyar Allah guda ɗaya ce amma ghairuhu fa hiya subulun kasira amma wadda ba wannan hanyar ba to hanyoyi ne masu yawa kullu shaytanin lahu sabilun kuma kowanne shaydan yana da tasa hanyar walahu tariqun min shayatin al-ins wal jin yana da hanya daga shaidanin mutane da kuma shaidanin aljinu fahiya turuqun kathira sune hanyoyi masu yawa tuqiu man yaslukuha fi hira duk wanda ya kama wannan hanyoyin kananoyin to kuwa zai dimauci zai rikici lakin siratal mustaqim amma dai hanya madaidaiciya wahidun guda ɗaya ce laysa fi ikhtilafin babu sabani a ciki wala tabi'u idza salak idza salaktahu abadan ba za ka tozarta ba in ka bi wannan hanyar ku har abada qala muallif malam mai littafin yace rahimahullah wa alam ka sani anal khuruja an tariki lalle fita daga hanya alawa jahaini ana fita a hanyar musulunci ne akan dalilai guda biyu ta fuskoki guda biyu amma ahaduhuma ɗayar farajulun za ka samu wani mutum ne ƙadin zalla an tariƙin ya gushi ya bar hanya wahuwa la yuridu ilal khair amma ba kawai alheri yake nema shi saboda neman alherin ne amma sai karkacewa hanya an fahimta yanzu wani dan faila da ya shiga faila wallahi neman alheri ya yi amma ya kaucewa hanya don dan shi'a da ya shiga shi'a neman alheri yake je yi amma ya kaucewa hanya ina ba ta mun gane dan boko haram da ya shiga boko haram neman alheri je yi amma ya karkacewa hanya daka za ka je garin neman alheri kuma sai ka karkace ka saukar kan hanya fala yuquta da bizillatihi to in aka gane ba za a yi koyi da karkacewa da yayi ba tunda an gane hanyar karkartacciya ce to kai kuma ka bi shi sai ka kauce masa fa innahu halikun dan shi halakakke ne ta ɗaya kenan ya je neman alheri ne kuma sai kauce ma hanya wa rajulun anadal haqqa ɗaya ko mutumin shi da gangan ya yi girman kai ya tsaurin kai wa gaskiya wa khalafa man kana qablahu minal muttaqina sai ya saba ma waɗanda suka zo kafin shi na mutanen kwarai ya saba da su fa huwa dalun mudillun shi batacce ne mai batarwa shaitanun marijun shi shaidan ne mai tsaurin kai fi hazil umma a wannan al'ummar haƙiƙun alaman arafahu wannan tabbas ne duk wanda ya san shi an yi hadira nasa minhu ya tsoratar da mutane gabarinsa na bata mun gane in kai ka ji shi ka tabbatar barna yake yi to in kai shiru ka yi daidai da shi wajen barnar dole ka fito ka gaya mutane wane yana kiran mutane akan barna ba laifi ba ne ba habeci kamar ba na ba ta mun gane wayo bayyana linnasi qissatahu yewa mutane labarin qissarsa ya ba mutane labarinsa li Allah ya kafi bid'atihi dan kan mutane su fada cikin bid'arsa ahadun bai haluka sai ya halaka sharhu lamba wasafa shekhu radiyallahu Allah fi kalamin sabiqi a tariqi sahihi lokacin shehin malami Allah ya masa rahama ya siffanta a cikin magana wadda ta gabata ta hanya ingantacciya allazi yajibu an yasira alaihi muslimu wanda wajibi ne musulmi ya tafi a kanta fi aqidatihi wa dinihi a cikin aqidarsa da kuma addininsa zakara sai ya ambata mana anna man yakhruju an hadhihi tariq duk wanda yake fita daga wannan hanyar fahuwa ahadu rajulaini to shi ɗaya ne daga cikin mutane guda biyu a rajul awwal mutum na farko man kharaja ghaira muta'ammidin wanda ya fita amma ba fitar ganganci ba bal yuridu khair ya fita ne dan neman alheri galibi waɗanda suka yi mai tatsi ne sun fita ne dan neman karatun ƙur'ani kuma 'yan tatsinan nan sun ƙwarance wajen karantar da mutane karatun allo da aka suka ɗebi alarammomi da yawa aka ne ko? lakin na hosa laka tarika gail khair amma sai ya ɗauki ta hanya ba ta alheri ba wal jihadi la ya kafi shi kuma jihadi baya wadatarwa wa in kanat niyyatu sahibihi saliha koda niyyar mai yi ta kwarai ce an fahimta don kai niyyar ka ta kwarai ce sai kuma ka je ka karkace ka hada halaka to wannan niyyar kwarai din ba ta ma amfani ba wa maqasiduhu hasanan koda ku a ce abin da yake nufi din mai kyau ne labudda an yakuna ma azalika ala tariqa sahihi in yana so niyyar tamar amfani dole ya zamo akan hanya ingantacciya fahaza yi utabaru mukti'an a nan za a lura shi lura na kuskure wa man wafaqahu ala zalika wa sara ma'ahu ala khatai kuma duk wani muwafaqa da shi akan haka to yayi tarayya da shi akan kuskure wa huwa ya'lamu khata'u fa huwa halikun kuma shi ya san kuskure ne da ka shi halakake ne li'anna hadha hadha li'anna hadha tariqu halakin na hanyar da yake kai hanya ce ta halaka hatta walau lam yata'ammad sahibuhu al-khuruja koda a ce mai yin bai yi ganganci ba wajen fita wa inama huwa yaltamisu al-khair gina neman alkhairi ne duk ba hujja a kansa wa hadha huwa halul kathir min alladhina ya yabtakiruna ibtikaratin min inda anfusihim wannan shine halin da yawa daga cikin suke dogaro da kansu dan ilimin ka bai ta karya karya ba ka dogara da fahimtarka halin da ake fadawa kenan fi ilimin aƙida a cikin ilimin aƙida fa hadha amrun la yajuzu wannan al'amari ne wanda bai halarsa wala yutabi'una alaihi dan haka ba za a yi masa biyayya a kai ba wa sahibuhu laysa ala sawabi dan me shi baya kan daidai wallahu jalla wa ala yaqulu wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu abinda Allah yake cewa wannan ita ce hanya ta tsayayya ku bita wala tattabi'u subula kada ku bi kananan hanyoyi fatafarraga bikum an sabilihi sai ta raba ku da hanyarsa fa ayu sabilun yakhrujna an siratal mustaqim to wata hanya ce za ta fitar da mu daga hanyar Allah daidaitacciya fa nahnu narfuduhu walau kana sahibuhu yaqsu alkhair ah wa niyyatuhu tayyiba tunu zamu kauda kai ko da me yi din yana nufin gaskiya ce kuma yana da niyya mai kyau fa nahnu la nutabi'uhu ala zalika ba za mu masa biyayya kan haka ba ba za mu bi shi ba wa huwa in istamarra ala khatihi in har ya ci gaba da kuskuren sa fasa'ulu ila alhalaki to ko zai karkata zuwa ga halaka li'anna man taraka tariqa sahih domin duk wanda ya bar hanya ingantacciya fi safarihi a cikin tafiyarsa wa akhadha tariqa mudayya ya dauki lalatacciyar hanya halaka zai halaka amma rajul akhar amma dai mutumin fa huwa al muta'ammidu lil khuruji shi da gangan ya fita eh mala idris abdulaziz wata ne ke bayani akwai wasu yara guda biyu ɗaya ɗan bauchi ɗaya ɗan gombe sun je sun yi karatu a libya karatun addini amma sai cia ta ɗauke su aiki cia can ta america kun san aikinsu su rinka bibiya duk wani malamin da ya shahara yake da ɗalibai sai su ɗauko wa'azozinsa da khutubobinsa sai su fassara musu su tura musu haka kuma za su je coci ya ce wannan ya san su wata rana sai wata mata daga coci sai ta gan shi a masallaci sai take faɗa wani wannan ba musulmi bane kirista ne don cocinmu ma yake zuwa to shi malam ya kira su yake musu nasiha to ashe kasan su tura wannan su suka kashe shi fa a wannan wannan kiran malam yamar koma wanda zai suka kira shi Abuja suka harbe shi ko suka wuce kaga kenan shi yanzu ya tafi neman alkhairi ne amma da gangan ya juya alherin baya shi ne misali mutum na biyu fahuwal muta'ammid lil khuruji ya fita hanyar gaskiya ne da gangan fahuwa ya arifu alhaqa shi ya san gaskiya wa ya arifu anna ma kharaja ilayhi batilu kuma ya san abin da ya fita ya je gurin sabarna ce lakin ya ta'ammadu al-khuruj an al-haqqi sai dai ya fita ne ya bar gaskiya da gangan wani yana zuwa gurin maulidi ne dan yan mata amma san ƙarya ne haka ne wani yana zuwa shi'a ne dan muta'a amma san ƙarya ne wani yana zuwa a faila ne saboda ya huta sallah ba sai yayi ba ibrahim ibrahim yasi zai sashi aljanna saboda sauki Allah sauka ka san fito ake su ɗaya ce duk ɗan ɗariƙa tijaniya da faila da aƙida haƙiƙa ne ko mene ne duk ɗaya ne wallahi in wani ɗan ɗariƙa ya fito ce wa'annan ƙarya suke ta wala shi ne maƙaryacin su da waɗannan suna ganganci ne suna fito da sirrin amma su ma ɗin waɗancan sun yi da shi don a rubuce ki a cikin littafansu na'am bi kasari idlalin nasi ya fita ne daga gaskiya ya kuma barna don batar da mutane al'awwal duhu islahun nasi mutum na farko da ya fita neman gaskiya amma ya karkace shi manufarsa gyara mutane lakin na walam yusluk dariƙa sahiha amma dai bai kama hanyar kwarai ba wasani shi kuma mutum na biyu kasar idlalin nas ya fita ne kawai don batar da mutane wa sarfahum an ɗariƙi sahi ya kau da su daga hanyar ƙwarai fa haza shaitan to wani shaidani ne li'anna shayatin domin su aikin shaidanu yukhrijuna nasa an siratal mustaqim suna fitar da mutane ne daga hanya madaidaiciya yaqulu iblisu li rabbih iblis ne yake ce ubangijinsa iblis iblis yake ce ubangijinsa la'aƙudanna lahum siratakal mustaqim sai na zauna musu akan hanyar ka madaidaiciya ba ba ya ce ga hanyar Allah madaidaiciya ba to iblis ya ce to ya rantsi da Allah sai ya zauna akan wannan hanyar madaidaiciyar sai ya zauna akan ta in ya zauna me zai yi yawwa zai rinka fitar da mutane da kan hanya madaidaiciya yuridu an yasrifahum anhu ila tariqil munharifa shi yana son ya fidda mutane daga kyakkyawar hanya zuwa karkatacciyar hanya wani bi sallama daraba li hadha masalan don haka annabi sai buga wani misali akan wannan hina ma khatta khattan mustaqiman sai wani layi dogo tsayayye guda daya wa khatta hawlahu qututan ukhra a gefe sai kuma su layuka ƙanana an gane yanzu ga babban layi ya yi guda ɗaya sai kuma su ƙanana a gefe ƙanana ƙanana ƙanana haka da yawa faƙala da khatul musaƙim annabi sai ya ce akan wannan zanen dogon zanen sai ce ha za su ratullahi wannan ce hanyar Allah waƙala li khututul ukhra sai ya faɗa mu wannan ƙananan zanen na gefen wannan doguwar hanyar ya ce wa hadhihi subulun wani ku sune hanyoyi ala kulli sabilin akan kowace hanya minha shaytanun akwai shaydan akai yada unnas ilaiha yana kiran mutane zuwa gare ta yanzu ga doguwar hanya ga wasu kanana kowane kan junction akwai shaydan idan mai sha'awar mata ya zo to wannan shaydan akan mata yake kira idan shi ba mata yake ke sha'awa sai ya wuce gurin yanzu wannan mai sha'awar duniya ne duniya da yake so sai ya kira shi idan ba mai son duniya ba ne shi kowa da irin manufar da kake so to akwai shi da zai kira ka ka zo ashe wai za mu ce tattar da mu je mu in kaga an kira ka ka zo to dama kana da ra'ayi da ka ra'ayinka sai ya dace da wanda ya kira ka sai ka bi shi ina wata mun gane wa hadha misalun wadihun wannan misali ne a bayyane wa yudabiquhu ma zakarahu shaykhuna da aka yayi daidai da abinda shehin malami ya faɗa anan fa innal ladhi yakhruju bin nasi an siratal mustaqim mutanen da suke fidda mutane daga kan hanya daidaitacciya ila subuli muhdathatul mubtadi'a zuwa ga hanyoyin kirkirarru na yan bid'a la yuridu lahum alkhayra ba alheri suke nufi musu ba wa inna ma yuridu lahum halak kawai san su halakar da su ne wa huwa shaytanun shi shaydan ne sawa'un kana min shayatin aljinni aw min shayatin alinsi daidai ne ko shaydanin mutane ko shaydanin aljanu alaina an nahadara min haza a shadda min hazar min al'awwa to na biyun me kafa kafa da shi fiye da na farkon waye na farkon wanda ya fita don neman alheri amma sai karkace shi ma matsurace shi amma wannan yana cin addini ya sani da gangan ya karkace to tsoron da za mu yi masa yafi na wancan kila wancan ba jagora ba ne don wanda ya fita nema bai zama jagora ba shi ko yanzu wannan jagora ne ya sani don haka sai ya fita to kuma shi malami kamar danko yake in ya fadi ƙasa to in ka ɗauko ba za ka ɗauko shi kadai ba sai ya ratoyo wani Allah sawaka li'anna hadha muta'ammidun li idlalin nasi don wannan yayi ne da gangan dan ya batar da mutane qauluhu fadansa fa huwa balul mudillun yace shi batacce ne mai batarwa shaytanun maridun shaydan ne mai tsaurin kai ai huwa balun fi nafsihi shi a gudan kansa batacce ne wa mudillu li ghairihi kuma mai batar da wani sani wa huwa shaytanu maridun shi shaydan ne mai tsaurin kai mutamaridun yuridu sarfan nasi an siratul mustaqim yana son ne juyar da mutane su bar hanya madaidaiciya qawlu fadin sa haqiqun ala man arafahu haƙi ne akan wanda ya san shi shi wannan mutumin da yake batar da mutane ya kai su gurin bid'a to wanda ya san haƙi ne a kansa an yi haddiran nasa minhu ya tsoratar da mutane shi wa yubayyinu lin-nasi qissatahu ya ba mutane labarinsa li'alla yaqa'a fi bid'atihi ahad dan kar wani ya fada cikin bid'arsa fa ya halaka sai ya halaka ai hadha alladhi kharaja an al-haqqi muta'ammidan wannan da ya fita daga gaskiya da gangan la yajuzu sukuta anhu bai dace a shiru a bashi ba bai dace a shiru a bashi ba bal yajibu an yukshafa amruhu wajibi ne a yayi al'amarinsa kowa ya ganshi wa yufdahu wa yufdaha khizyuhu hatta yahdhuhu an-nas a kunyatar da shi har mutane su tsorata da shi wala yuqalu an-nasu ahararun wala yuqalu an-nasu ahararun wai karkuta ai mutane suna da yanci fir ra'ayi a ai kowa yana da yanci a ra'ayi to wala ba addini bane a addini ba wani bin yancin ra'ayi in ka faɗi ba daidai ba mu ce ƙarya kake ba daidai ka faɗa ba a addinin musulunci ba san wani ra'ayi hurriyatul kalima ai kowa yana da yanci da hurriya yayi magana ba addinin musulunci bane ihtiramur ra'ayi al'akar wai ka girmama ra'ayin wani ba ba musulunci bane kama yudandinuna bihi al'ana min min itiramin ra'ayu al'akar kamar da suke kaba dalilai da su cewar girmama ra'ayin wasu fal mas'ala laysat mas'alata ara wannan matsala ba matsala ce ta ra'ayoyi ba al mas'ala mas'ala ittiba matsala ce ta bi yau inda ra'ayinsa kawai zai faɗa ba mai bin sa yaje ta yi barna me yasa ake son a boye barna na sha ga muku doka ba ta hana laifi kun fahimce ni ko doka ba ta hana laifi doka mai take hanawa bayyana laifi doka tana hana bayyana laifi ne amma me yake hana laifi imani imani imani shine kai kade da kai sai Allah sai ka ji tsoron Allah ba za ka kare doka ba an gane amma yanzu in ka bayyana ta to hukuma za ta kama ka ta hukunta ka to sai ka ki bayyana ta saboda hukuma an fahimce ni kuwa sannan sai ka ki aikata barna saboda lahira da haka idan mutane suka yi barna aka bar su to shi ka dinkon barnar yaduwa za ta rinka yi ba ta da iyaka da ke nan wajibi ne ku akan hukuma duk wani barna da ta gani ta magance shi haƙƙinmu ne a kanta to yanzu kuma hukuma ce mai yin ɓarnar Allah sawaka na hannu kada rasamallahu lana tariqan wadihan Allah maɗaukakin sarki ya zana mana hanya a fayyace wa qala nasiru alaihi hina ma qala Allah ya ce mato ku tafiya kan wannan hanyar inda yace wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wannan ce hanya ta madaidaiciya ku bi shi fa ayu shakhsin yatina wa yuridu minna an nakhruja an hadha sirati to wanne mutun ne kuma ya isa yazo ya ce mana mu fita mu bar wannan hanyar fa innana awwalan narfudu qawla na farko mu yi watsi da maganar sa wa thaniyan nubayinu na biyu mu bayyana waye shi mu bayyana ra'ayoyin sa an gane um la yas'una as-sukut an bidati min shiru ma bashi ba li'annana idza idza istaktanna anhu idan muka yi shiru a kansa to mutane ko za su rudu da shi lokaci yayi za mu tsaya ne insha Allah sai darasi na gaba assalamu alaikum wa rahmatullah